أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل المساجد بيوته في الأرض واختصها بذكره وطاعته وفتح أبوابها لعباده المؤمنين فهي منارات الهدى ومهابط الرحمة قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى عمارة المساجد وإحيائها والقائل أحب البلاد إلى الله مساجدها وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين أما بعد عباد الله إن للمساجد منزلة عظيمة في دين الإسلام فهي أحب البقاع إلى الله فيها تقام الصلاة التي هي عماد الدين ويذكر الله وتتلى الآيات وتعلم الأحكام وتترابط القلوب في جماعة المسلمين عباد الله إن المسجد هو قلب المجتمع وهو بيت الرب فاحرصوا رحمكم الله على معرفة حقوقه والمساجد عباد الله بيوت نظيفة طاهرة تطهر النفوس وتربي القلوب على طاعة الله ومن عمرها بالطاعة كان من أهل الله أخرج الإمام مسلم حديثا عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله فانظروا عباد الله عمل قليل وثواب كبير وأجر لا ينقطع بعد الموت وهو من الصدقة الجارية التي تبقى للعبد ما دام المسجد يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن عباد الله إننا إن شاء الله في هذه الوقفة المباركة سنقف مع واجب المسلم تجاه المسجد فهي واجبات ثمينة تدل على تعظيم شعائر الله وعلى صحة الإيمان أولا تعظيم المسجد وتوقيره يقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا رأى رجلا يرفع صوته في المسجد قال أتدري أين أنت؟ هذا مسجد الله فاخفض صوتك ثانيا المحافظة على نظافة المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد دلوني على قبرها فصلى عليها وذلك تعظيم لخدمتها لبيت الله وهي رضي الله عنها كانت تنظف المسجد في الليل فلما توفيت لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها ثالثا عمارة المسجد بالصلاة والذكر قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقيم في المسجد ويقول بيتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا حضور صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم خامسا دعم المسجد وبناؤه وصيانته قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة ولما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان الصحابة يحملون الحجارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فالدعم عباد الله يكون بالمال والجهد والوقف والمبادرة كل بحسب وسعه فإن بناء المسجد وصيانته من أعظم الصدقات الجارية أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina wa kaina nasiha da ku cewa mu ji tsoron Allah domin wasiyar jin tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga matan farko da matan ƙarshe hakika Allah ya yi wasici ga waɗanda suka gabace mu cewa mu ji tsoron shi da haka ya ku bayan Allah maudu'in mu na yau ya kumshi falalan masallacin ne ne da falalar gina masallaci babu shakka 'yan uwan imani masallaci shine babban bagire wanda ake bauta wa Allah ta'ala masallaci yana da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci bal masallaci shine bagire mafi soyuwa wurin Allah ta'ala hadisi ya inganta daga annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyuwar gari wurin Allah ta'ala masallacin ne ‘yan uwa masu albarka a masallacin ne ne ake ambaton Allah a masallacin ne ne ake sanin hukumce-hukumcen Allah ta'ala a nan ne zukatan masu imani ke haɗuwa a samu haɗaka tsakanin musulmai ya ku bayan Allah masallaci shine zuciyar duk wata al'umma masallaci ɗaki ne na ubangiji da haka wajibin musulmai ne su yi ƙoƙari su yi kwaɗayi wurin ganin cewa sun san haƙƙin masallaci a kansu allah ta'ala yake cewa a cikin gidaje ne allah ya izini a ɗaga saututtukan shi a ambace shi a ambaci sunan shi a tsalkake shi da safe da marece masallacin ne wajibi ne su zam gidaje masu tsalki su zama wuri masu tsafta wurare ne waɗanda ke tsalkake zukata wurare ne inda ake tarbiyyatar da zukata akan yi wa Allah da'a duk wanda ya raya masallaci da da'ar Allah to ya kasance daga cikin mutanen Allah al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Mahmud dan Labid daga Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda wata rana Usman yayi nuhin ya sake canza kalar masallaci na Annabi tsira sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka kyamaci hakan suka ga ya za a yi ya zo ya roshe wani wuri ya sake ginin wani wuri suka so ya bar shi yadda yake sai ya ce musu ba ku ji ba ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina ma Allah masallaci to Allah ta'ala zai gina mai irinsa a cikin aljanna yan uwa masu tarin albarka ku diba ku ga aiki ne wanda yake dan kaɗan ne sharan masallaci ne gina masallaci ne sayan tabarmi a kai masallaci sayan butoci a kai masallaci komi karamcin aikin nan to lada ce wadda ba ta kacewa har ƙarshen rayuwar mutum sadaka ce mai gudana wadda take dawwama gabawa matukar wannan masallaci ana sallah a cikin shi kuma matukar wannan masallaci ana karatun alkur'ani a cikinsa ya ku bayan Allah tabbas ya kamata mu san wajibinmu akan kowane masallaci idan bawa yayi alwala yayi tsalki babu inda zai huskanta sai masallaci to wajibinmu ne mu yi ƙoƙari mu san menene wajibinmu a wayannan masallacin nan da muke zuwa mu miƙa gabanmu mu dibi gabas don bauta mu Allah ta'ala domin ingancin imaninmu abu na farko wajibin dukkan musulmi ne ya girmama masallaci ya san cewa masallaci ba wurin wasa bane Allah ta'ala ce zalik wannan kenan wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girmama sha'air alamomi na addinin Allah fa innaha min taqwal qulub lalle wannan yana daga cikin jin tsoron zukata idan bawa ya girmama duk wata sha'ira daga cikin sha'iran musulunci ababen da Allah ya gindaya yace wannan abun a girmama shi wannan abun a darajanta shi sai ka girmama shi ka darajanta shi to lalle tabbas zuciyarka tana da imani lalle ana fi sau haka a cikin masu imani idan ka kimanta masallaci ka darajanta masallaci ka ɗau masallaci ba wurin wasa ba to Allah ta'ala yana lisa haka a cikin masu imani Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa ya kasance idan ya ga mutum yana daga sautin sa a cikin masallaci sai ya ce mai atadri aina anta shin ka san a ina kake هذا مسجد الله wannan masallacin Allah ne fakhfid sautaka kai kasa kasa da muryarka a masallacin Allah zaka daga sautinka Umar dan Khattab ya mai fada yace kai kasa kasa da muryarka domin nan ne ake ambaton Allah nan ne ake tsalkake Allah kenan kai kasa kasa da muryarka domin ka samu rahama Allah ta'ala abu nabi yan uwa masu albarka mu kula da tsaftan masallacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kan sha'anin wata mata da ke sharan masallaci wata mata ce da ke cintar ledodi ko kuma ƙayoyi ko kuma a ce wani shara da ke cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mata wafati annabi bai da labari irin kamar sahabbai sun kallala sha'aninta sun karamta aikinta da ta mutu kawai an ga annabi yana bacci sai aka kyale shi aka je aka turbude ta annabi da ya ji labari ya ce ina wance aka ce ta mutu ya ce dulluni ala qabriha ku je ku nuna mini ina kabarinta yake aka je aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kabarinta ya daga hannu yayi addu'a sanadiyar addu'ar da annabi ya mata makwabtanta da ke makwabtaka da kabarinta Allah ta'ala ya gafarta musu wannan ba komai bane face daraja da kima mai tsabta ta masallaci to ina ga wanda ya ga wata shara a cikin masallaci ya ɗoke ta ina ga wanda ya yi turare a masallaci ina da wanda shi ya makan shi alƙawalin cewa duk sati sai ya ƙoƙari ya share masallacin Allah ta'ala ku diba ku ga uwar na na Maryam alaiha salatu wassalam lokacin da Allah ta'ala ya bata juna ya bata ciki sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah ni wannan da da ke cikin ciki na na baka shi ya zam keɓantacce kawai dan yayi ma bauta ya dinga gyaran masallaci yana ibada a cikin masallacinka sai Allah ta'ala ya bata diya mace a tunanin ta diya mace ba za ta yi kazar kazar irin da namiji ba sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa zakaru kal unsa wallahu a'lam bima wada'at ta ce ya Allah ni na haifi diya mace kuma ka san da mace da namiji ba ɗaya bane alhali Allah ya fita sanin abin da ta haifa amma duk da haka ta ce wa inni sammaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya haka Allah ta'ala ya tayar da wannan na na Maryam take hidima a cikin masallaci ko yaushe tana gyaran masallaci ta share masallaci Allah ta'ala yana ka mata arzikin ta inda ba ta tunani idan ka ji ka karanta wannan kissa a cikin suratu Ali Imran zaka ga yadda Allah ta'ala yake ka mata arzikin ta ta inda ba a tunani wannan me yasa hakan saboda hidima da gyaran masallaci da haka ƴan uwa masu albarka wajibin mu ne mu yi kokari mu kula da tsaftar masallacin nan da muke bauta wa Ubangijinmu a cikinsu, kada ya zam gidajenmu sun hi ɗakin Allah, kuma muna cewa mun yi imani da Allah, amma gidana ya hi ɗakin Allah tsafta, gidana ya hi ɗakin Allah ƙamshi, gidana ya hi ɗakin Allah kalluwa, amma kuma na ce a shahadu Allah ilaha illallah, wai na ce ba abin bauta da cancanta sai Allah. Babu shakka wajibi ne musulmai a yi ƙoƙari a yi hannu da hannu, katfan bi katfin mu haɗa wannan ya kawo cinciya, wannan ya kawo buta, wannan wannan ya ka turare wannan ya ka gwargwadon abin da Allah ya bashi na ƙarfi a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a gyara masallacin nan Allah ta'ala sai ya zama masallacin nan Allah suna kalluwa fiye da yadda ake tunani na daga cikin kulawa da tsaftar masallacin ne mu yi ƙoƙari idan za mu zo masallaci mu zo cikin tsafta kada mutum ya zo masan masat madal madal wa ya zo wurin bauta wa Allah ta'ala tare da cewa idan zai je gaida surkunnan shi zaka ga ya ci ado ya cakire ya yi kokari ya sa turare mafi kamshin turaren shi wa ya je gaida surkunnan shi amma zai gaida ubangijin shi mahaliccin shi zai zo da matsi zai zo da dauda haka kuma yake son ya goga sahu da kai a cikin masallaci babu shakka wannan cin amana ne da zalunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya ci albasa ko ta tafarnuwa kada ya yi saken ya kusanci masallacin nan mu ku ba ku ga tafarnuwa ce mutum ya ci ko kuma ya ci albasa annabi ya ce warinsu yana cutar da mala'iku su kuma mala'iku suna cutuwa da abun da ɗan annabi adam yake cutuwa da shi yan uwa masu tarin albarka mu yi kokari mu ba masallaci alhormashi mu yi kokari mu girmama masallacin nan Allah ta'ala da haka wannan baiwar Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je mata addu'a abu na uku raya masallacin ne da ambaton Allah kada a bar masallaci ya zama kamar makabarta masallaci shikenan babu wata rayuwa da yake samu da inda Ramadan ya huce shikenan wasu masallacin ne an ruhe su baka samu ayi sallah a cikin masallacin baka samu ana wasu karance karance a masallacin babu wani ambaton Allah da yake a cikin wannan masallaci Allah ta'ala yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir kawai masu raya masallacin nan Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ran tashi alkiyama ai babu masu raya masallacin Allah da ambaton Allah da gyaran masallacin nan Allah sai waɗanda suka yi imani da Allah da ran tashi alkiyama Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana zama a cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baiti masjidu rasulillah gidana nan ne masallacin annabin Allah nan yake gyaran masallacin ya share masallaci ya yi karatun alkur'ani a masallaci ya samu munajaci da ubangiji shi a cikin wannan masallaci abu na hudu yan uwa masu albarka halartar sallar jama'a halartar jam'i wajibi ne mu mace kanmu musamman a cikin wannan sanyi da zaka iske illa man rahima rabbi wanda ke samun sallah asuba wani zaka ga da inda sanyi ya shigo shikenan shi sallah asuba sai idan zahi ya taho to babu shakka wannan asara ce da tabewa yan uwa masu albarka mu yi kokari mu samu halarta sallar jama'a domin albarka da alkhairi yana tare da sallar jama'a na daga cikin abubuwan da masallaci masallaci ya tattara na alkhairi musulmai suna sanin ƴan uwansu da damuwowinsu a cikin haɗuwar tan da ake a sallar jam'i lokacin da aka yi to sallar asuba ba a ga wane ba ya saba kullun yana zuwa sai a ce wane lafiya a ce ai baya da lafiya kaga anan ne za a zuwa a gane shi a zo a san me ke damun shi in tallafa mai zai a tallafa mai wannan kun babu abun da ke hada wannan ƴan untaka kamar masallacin nan Allah ta'ala ƴan masu tarin albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yace hakika nayi nihi in sa wani ya tadda sallah su tada sallah in sa a doko itace in je in kone gidajen waɗanda ba su zuwa sallar jama'a yan uwa masu tarin albarka abu na ƙarshe ƙarfafa masallacin ne da gina su da kiyaye masallacin nan Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina ma Allah masallaci guda walau ka mifhasi qatatin ko da daidai da inda tsuntsu yake tono ka gina ma Allah masallaci komi karamcin shi ban Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gida mai zai gina mai gida a cikin aljanna Allah ka gina muna gidaje a cikin aljanna ƴan uwa masu tarin albarka wannan ko ba za a same shi ba da ka gina masallaci ka bar shi haka nan ka gina masallaci baka kula da tsaftar shi ka gina masallaci baka kula da wutar shi ka gina masallaci ka bar al'umma da masallacin idan ka san baka shirya gina masallaci ba to ka bari har lokacin da ka shirya ka gina masallaci wa'anda ke gina masallacin ne zaka iske mutum ya gina masallaci yawo masallaci wakafi menene wakafi shine yace wannan masallaci na gina shi na Allah amma wannan shago da wannan shago duk abun da suka samu a biya kudin hutan masallacin a biya ruwan wannan masallacin sai kaga har bayan rayuwar shi wannan masallacin alkhairi yana iske shi amma za ka iske mutum a gidan shi akwai huta amma masallaci Allah a yi kufir wai zai ce ai ba nashi bane shi kaɗai na al'umma ne lalle masallaci na al'umma ne amma ya kamata kai ka zama responsible na warko wurin kulawa da wannan masallaci na Allah zaka iske larabawa Allah ya taimake su a wannan bangare mutum ya gina masallaci a cikin masallaci yayi wurin shan shayi a cikin masallaci yayi wurin karatu a cikin masallaci yayi shaguna a cikin masallaci yayi duk abin da zai zama kulawa ce ga wannan masallacin akwai wani bawan Allah da ya gina wani babban masallaci Darul Hadith a nan garin tawa Allah ya saka mai da alkhairi ya ji kanshi da rama ya gina wani katafaren masallaci da makaranta bayan rasuwar shi iyan shi suka yi tunanin ya za a yi suka ce to ya kamata shaguna na bayan masallaci gaba ɗai mu bada su ga wannan masallaci suka ba da shagunan aka yi takarru suka ce sun yi wakafi ga wannan masallacin da haka suka ɗau mai sharan masallaci kullun zai dinga sharan masallaci ya share dush dush in masallaci ya kul masallacin idan ka shige shi leda baka gani a cikin masallacin daidai da karamin kare ya karamta ka iska kare a cikin wannan masallacin masu kula da tsabtar dush daban masu kula da sharan masallacin daban yaran ɗiyan mahaifin duk juma'a za su zo su da kansu za su haƙa bashi bashi ta sallah a wannan masallacin idan an sallame sallah su naɗe ta su da kansu kuma ɗiyan alaji ne me suke ji a ransu aikin Allah dole sai mu da kanmu ba mu jiran wani ya zo yi mana domin ita aikin Allah aiki ne wanda kai da kanka ne ke neman ladar ba sai ka jira wani ya zo ya neman ma ladar ba da haka mu yi kokari mu yi jihadi da kawunanmu da dukiyarmu yan uwa masu albarka idan muna iyawa duk juma'a mu cire ma juma'a kawai mu ce Allah mun baka sallar juma'a mun baka ranar juma'a gaba daya daga karfe goma sha ɗaya duk aikin da kake ka kashe shi ka zo masallacin Allah amma ka diba kaga duk darajar da ke da sallar juma'a wani wurjan jan sai an fara kadkamata salat zaka ga ya walwalo da gudu wai yana so ya samu raka'a guda sai ce in dai na samu raka'a guda alhamdulillah ce na samu sallah eh ka samu sallah amma baka samu juma'a ba domin daban-daban ne jama'a ita samun juma'a shine a samu khutuba a saurari khutuba ya zan baka yi rafafu ba a wannan ranar juma'a ka saurare ta saurare na basira sannan ka samu wannan raka'a biyu shine ka samu cikakken juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya zo masallacin juma'a bai yi rafasu ba bai yi magana banza ba liman yana hudu ba bai ce mu wani ishuru ba babu uzurin komi to lalle yayi lagau in dai yayi wannan yayi lagau amma in bai yi wannan ba to ya samu falala ta Allah subhanahu wataala ‘yan uwa masu tarin albarka wajibinmu ne mu dinga ƙoƙarin yaƙa shaiɗan shaiɗan a cikin komai ƙoƙarin yake ya hana mu samun daraja da lada wurin Allah ta'ala duk abin da za ka iya samun lada ɗari bisa ɗari to shaiɗan zai ƙoƙari ya ce in ma ka samu ashirin ai ba lahi in ka samu hamsin ba lahi in ka samu sittin ba lahi to ya kake da wanda ya samu ɗari ya kake da wanda ya zo tun karfe goma sha ɗaya zauna a masallaci lalle tabba zai yi ka lada da samun daraja a wurin Allah ta'ala musamman idan ya zo a wannan masallacin ya kula da tsaftar masallaci ya kula da gyare-gyare a cikin masallaci to kaga shi ma wannan ya tattaro wata daraja da falala a wurin Allah ta'ala Allah ta'ala ya bamu wannan daraja yan uwa masu tarin albarka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a gina masallacin annabi da annabin da kanshi suke shiga su ɗauko duwatsu annabi ya ɗauko duci sahabi ya ɗauko duci a zo ana gina suna Allahumma la khaira illa khairul akhira ya Allah babu wani alkhairi a duniya face alherin lahira duk alherin da zaka samu a duniya wallahi bayan alherin lahira yake da aka yan uwa mu yi kokari mu yi kwadayi zuwa ga wannan alkhairi na lahira ba mu sanar da mutuwa za ta ɗaukan mu ba shin mi kai wanda a gobe za ka kallon Allah ta'ala Allah ya ce mi kai wanda za ka samu rahama shin menene kai wanda ka cancanci ka samu aljanna Allah aljannar da Allah ta'ala ya ce ka zo mu yi ciniki da kai ka siye in sai dama haka Allah ya ce tijaratan kasuwanci da kai da ubangijinka shin ka shirya wannan kasuwancin idan ka shirya wannan kasuwancin mi ka ware na dukiyarka na sayan wannan aljannar ka shirya sayan aljanna Allah to ya kamata yan uwa masu tarin albarka mu yi kokari mu zamcewa muna gaba gaba a cikin aikin alkhairi ba dole ba idan an ce gina masallaci sai ka gina wani katafaren masallaci a'a masallacin unguwarku yana da buƙatar wani gyara ka zo ka gyara kai ma kana cikin wanda suka gina masallacin unguwarku yana buƙatar butoci ka sayo buta biyu ko ɗa guda ta dala ashirin ka kawo ka bada taka gudunmuwa yayi ka zo a masallaci ka yi shara ya yi ka zo a masallaci ka so turare ya yi komi karamcin abun annabi ya ce walau ka mifhasi khatqatatin ko da kotan kurciya ne domin alqatatu wata tsuntsuwa ce da ta yi kama da kurciya to ko da kotan ta ka ba da gudunmuwa a cikin gina masallacin Allah to kana cikin wa'anda Allah zai gina ma daki a cikin aljanna ƴan uwa masu tarin albarka ƙarfafa masallaci ana yin shi ne da dukiya mu ware wani bangare na dukiyanmu mu ce wannan mun bada shi hidima ga masallacin nan Allah kada mu zan muna jira wai sai ka jira an iske ka an ce hutan masallaci an yi kufir ko kuma kana jiran sai an zo an ce ma an ɗauke ruwa a masallaci ko kuma kana jiran sai an ce tabarmin masallaci sun lalace ai daga radda musulmi suka kai inda suke jiran sai an ce mai tabarmi na masallacin da yake sallah sun lalace to lalacewa ta zuma musulmai lalacewa ta zo ma musulmi kana zaune a masallaci kana sallah a masallaci wai jiran kake sai an ce ma kai gaskiya tabarmin masallacin ga sun lalace kai baka iya gano hakan ba amma ka iya gano salo in matarka ya lalace ka iya gano cewa hutar gidanka ampul ya lalace amma baka iya gano ampul in ɗakin Allah ɗakin Allah wanda ya kowane ɗaki a duniya baka iya gano ampul in ɗakin Allah ya lalace ba baka iya gano fankar ɗakin Allah ta lalace ba baka iya gano lasifikar ɗakin Allah ta lalace ba wai kana jiran sai an ce ma a taimaka fi sabilillah haba jama'a ya kamata hankalin mu ya dawo a cikin kawunan mu mu da kanmu mu dinga zuwa masallacin ne da dan abin da Allah ya bamu komi karancin shi mu bada domin shedan ko yaushe ce ma yake in ka bada talauciwa zakai in ka bada talauciwa zakai kuma har yau bamu ga wanda ya bada ya talauci ba ya ba Allah da zuciya guda kuma ya talauce ni dai ban taba ganin shi ba da haka yan uwa mu ba da dukiyarmu mu ba da ƙoƙarinmu mu yi wakafi mu yi ƙoƙari kowa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba shi gina masallacin ne shine babbar sadaka mai gudana sadaka ce mai gudana wadda har ƙarshen rayuwarka hakka mutu za a ci gaba nukusa ma lada Allah ta'ala ka nukusa mana lada da yi masu ɗimbin yawa wannan shine fassara wannan kudu ba abinda muka faɗa ya daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu muna roƙo Allah ta'ala ka zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abinda muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi ya Allah ƴan kasuwan mu Allah ka karfafa su wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ka ji kansu da rahama mu kuma in tamu ta taho Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya ya Allah ka ba su lafiya marasa lahiya ya Allah ka ba su lafiya masu lahiya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah ka sa mu cika da kalimar imani kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadak al-muwahhidin ya rabb al-alamin qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumullah